أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أدنى أن يعدوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على من كان هو كان الكون بكونه ولولا كونه ما كانوا سيدنا مولانا محمد وعلى آل بيته ذو المكان وأصحابه خير البرود حق قدره وإله صلى الله عليه وسلم تأمنا بهديه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم يا أخوة عليكم سيدنا رسول الله muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala muna jinjina muna gaisuwa da sayyidina rasulullah Allah ta'ala ta kidawa jama'a wannan masallaci mai albarka na arziki wanda yake a bayan mun tafsir na alƙur'ani mai girma wato cikin wannan watan kuma wanda yake mai albarka na Ramadan hijira sai na rubuta salama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da miladiya shekara ta dubu da ashirin da biyar wanda yau zama ne na ashirin da uku sana muna cikin suratul a ma'ida jiya an tsaya aya ta ɗari da bakwai wato a ɗari da takwas wadda ita ce warkwarta zalika adana an ya tu bi shahadati ala wajhiha yau kuma wato za a tashi kan aya ta ɗari da takwas ita ce يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم
بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله رد على كتاب الرسل منزلني فيقول سيتي لسوء ماذا أجبتم لم يحسب أنك لو كيسد أيكي قالوا هل لا علم لنا babu sani gare mu babu sani gare mu da wannan innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da ke koyi azaba yau mai jama'a Allah wa rasul ranar kiyama wato shine Allah ke ba da wani tsira da yake tattara manzanni ma da tattara ta mutuntawa cewa wurin su kadai ba a ce tattara a koro a koro a'a a gayyace su wanda wurin su kadai ne tsantsa sai kuma Allah sai ce da su dan zargin jama'a ta da take karɓa kiran nasu sai ce ma za ku tutto mai jami'an karɓa mun sada kuka isar da aikin da na iske ku na aike ku na kaɗai ta ne ƙalu manzannin suka yi ce ya ilma da na wata a wani ba ku sani gare mu wannan innaka anta allahu al-ghuyub kai ne mani sanan abin da ke goye an gane ko kaga su mai lamarin da Allah kenan ta
إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الدين كهيئة السير بإذني فتنفخ فيها فتكون ديرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم هذا إلا سحر مبين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدت- أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والصلاة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فت- فتكون طيرا بإذني و- وتغلق الأسماء والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ خفضت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ تتنا قال الله صلى الله عليه وسلم يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم واذكر كتنا بنعمتي نعمة عليك لنجريك وعلى والدتك وعلى أمك لنجر معيبك إن سيدتك بيدنا كرويك بروح القدس لتبريد كده لروح القدس تكلم الناس وسيلا شكنا يوم لنا بمتاني معالي أنا شكرا وكهلا تفد كلام برزو وإذ علمتك الكتاب أتنا إلى سنة كيد التاج والحكمة بالحكمة والتوراة دع التوراة والإنجيل دع الإنجيل وإذ تخلقوا من الدين أتنا إلى كي هل التاوى قوك ململا ودع يمكو كها أتسير كما سكوا تا وتصوصوا إلى الإنجيل فتنفهم بها فيمسا شيئا فتكون سيرا بإذنكم إذا ميتاش بإذننا wata wurin akamar da nake warkar da makaho wal abrasa da mai kusurta bi izini da izini na wurin tsoron da bauta a tana yana nake yi da matattu bi izini da izini na ko iska mutu a tana yana na karye wani isra'ila alka na karye wani isra'ila da wani kashe ta in kusa idarun bilbayyana yayin da ka zama da mutu jihiri قال الذين كفروا منهم هذا في حوالي da ce suka ce in haza wannan ai ba komai bane illa sai su bino ba ce sai sai wanda yake bayanan ne lalle Allah ya wanda bai isa ba eh wannan kaji ta bar wannan ne ko ce kwanti don eh in kaji saboda haka Allah ya ce in kala ka tuna ya rasulullah ko ko ka ambata إذ يا إذا الله قال الله يتي يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم عيشي وانا درجة من شيء أنت بها أما كأسي ما دام مشانا أو أنا دي أما شيء عيسى بن مريم تشيني يرمى إيه كما يمزان غشا إلي سيا يا حقولي أبا زنا تشي مما إيكي أم وانشي wannan ba cikin yabo ba ne ina ganin komai magana nan nan wani lokaci e ya ce mai dan wance wannan ba yabo bane a kai ko ko an ban wance wannan ba yabo a kai ko a ce mai katako wannan ma ba ba yabo bane an gane ko da irin dai wannan sunayen haka to shi wani shi a janabi shi ba yabo bane da sai a ce shi wannan ita maryam haka Allah ya kira shi a haka annabi ya kira shi saboda haka to wannan sunan shi wurin shi mutuntawa ce kama al'ummi ne al'imrul ummi mutum ummi to kaga mutum kankanci ne wurin shi mutum ummi wanda zai iya rubuta bai iya karanta ai kankanci ne ko amma annabi an ce annabi da ummi shi kuma annabi ne ummi bai rubuta bai karantawa ba bai iya ba a shi haka aka tsara shi to shi haka girma ne wurin shi to me yasa kake karatu ai dan ka sani ka gane to shi ya sani ya gane kuma duka to me za ka ke rubuta idan in ka mance ka ɗauko ka tuna to shi bai mance ya kuma duka wani haka shi matsayi ne an gane ko to shi annabi isa shi kuma a ce isa bai maryama to shi kuma girma ne saboda ita maryam in su mahaifiyar shi an halittai ba tare da uba ba to in aka danganta shi wurin ta to shi kuma girma ne saɓanin kai kana da uba burin da kake a ce babanka shi ne mijin innata an gane ko to shi ba nan bangaren ba ne shi bangare ne tsantsabar tsarki da tsafta da zaɓi amanta da kuma keɓanta da kusanci an gane ko wanda malamai sun ce da ɗaukar cikin da haihuwa duka awa ɗaya ne aka wasu ce kuma wata tara ne daidai duk ɗaya daidai an gane ko saboda haka shi matsayi ne eh shi matsayi Allah ya tsarkake shi ko ya tsarkake mahaifiyar shi an halitta shi dai ba tare da wani samun kaya ga al'umma to da haka Allah ya ce wa annabi ka ambata wato sadda Allah ya ce ya isa bin maryam amma shi annabi bai ce ya muhammad ba eh yace wa zukur ka tuna isa ni'imati da ni'imata inji ubangiji da lai alaika bisa gare ka wato aka halice ka aka yi ka cikin lokaci an mai mako ba tare da uba ba kuma aka haife ka aka abubuwa da ruwa take aka yi sa kuma aka baka baiwa aka baka annabta tun kana cikin nan wa alawa da zaka kawo da ni'ima da zai ga mahaifiyarka cewa ba aure sai ba kamar da kace ba kuma layin Allah ba ma na layin take ba amma ta ɗauki cikin ka wanda hadari ne mai ƙarfin gaske saboda sai da aka sa kai suna ko nan ana hakan Allah ya so ɗaukaka ka ko da ɗaukaka ta hanya mai sauƙi ko ko mai zahi mai zahi sai a samu makiyin kaddi ya fallasa ka ko ina shi zai tallaka idan ya tallaka da aka saka mutunan kawai da Allah ya wanke ka shikenan duk inda aka saka mutunan kawai an gane kai mutunan kirki ne shikenan ka yi ma to mai zahi an gane ko wannan mai zahi saboda haka da ta da ta amma Allah ya zaɓi ta hanyar ɗan aka buga mata da ruwa take aka buga mata da bino ya rayu take ya zo waya aka ce mata ki ciki sha ta ce ta sha ta sai ta ce ta sai ta sai duk wanda wata ne sai ta wuce an gane ko to sai ga ta to kaga ne ma ce amma amma inna kake ran ashe dan kirki amma inna shi da ban shi yake jin daɗi saboda annabi Isa dan kirki ka amma inna ko Allah ya mai tsini saboda ni'ima ce in ayyatuka kuma Allah ya ce sanda ka tana sanda na karfafe ka kai wa godiya wato wato na karfafe ka da ruhi ko da rai da tsarki shi ne Jibril alaihi salam to da shi haske ne shi ruhi ruhu shi Jibril haske ne shi ruhu haske ne a rai ne na haske wanda jiki ke rayuwa da shi shi kuma a ruhu jibrilu shi ma ruhi ne an gane ko na hakke amma shi kuma wanda zuciya ke rayuwa da shi duk zuciya da wanda ta mumina to jibrilu ya shiga cikin sha'anin ruhul qudus an gane ko shi ne ne na tsarki ta an bayyana ko to kallimun na zakar da magana da mutane da karawar da jibrilu kuma hada cikin zanen goyo kana jinjiri ta ce salamu alaikum yawma wulidtu wa yawma a mutu wa yau afahiyya wannan ma ya isa dama farko tsakiya ƙarshe tun yana cikin zanen goyi na goye ya ce abinci kuma ya tabbata gare ni bayan ya ce shi annabi ne Allah Allah ya koshi bayan ya ce abinci ya tabbata gare ni zan aka yawa a daidai ma lokacin shi aminci yake ya ce da ranar zan mutu kuma dama nan ne da kai sai ce da kuma ranar za a tada ni ina raye kuma rayuwa ta fi kenan an gane ko wannan ma Allah ce to kai ka tuna da wannan wannan abu da magana kaya cikin gidan wa ka halar da ka zama gwarzo a ka shekara talatin da wani abu an gane ko to nan ma ka tana yadda dai muka wannan bayo ka gode wai allam duka kitaba ka tana sadda sadda da kai littattafai wani yake mata da hikima annabta aka baka wata taurata kuma aka sadda kai a taura ta annabi Isa wanda duk wanda ya san shi to wani wani injila da kuma littafin ka shi ma injila kuma ka baka shi ka san shi kuma wa in ka tana kuma ka gode ta khaliqu sanar ke halittar nan mun kauyenka a min tsini daga yanku wani abu yanki ne wannan bai din jirgiya ce wani abu daga yanku ka dai wani laka ka mulmula shi kaya a tsaye kamar kwatancin siffar tsuntsu kake yi shi da hannunka sai ce bi izini amma da izini na nake ba da dama a yi fata kuma fiha sai ta musa fata kuma tsaira bi izini ko sai da zama tsuntsu ko ko da'ira da izini na sai zama tsuntsu nan take da ya zama tsuntsu ko zai tashi ko ko da'ira sai zama tsuntsu mai mai tashi sai tashi idan ya tashi kuma suna kallon shi an ce je mage ne yake halitta yake halitta to ya tafi duk wanda ke wurin ya san da abin sai ya wuce inda suke sai zama kafa ta sai sheke kafu ko bai zama gaban wani a'a sai ya tafi inda ba kowa sai ya sheke kawai shi ke kun gani bambance bambance kenan lokacin da ake yaki an gane ko a sanda ko kuma to mu je a je a je ci gaba kana sai mu dawo sai mu bi ta wannan ina sa in hiddo mun kai annabi kenan nan na kike ko an gane ko to saboda haka sai ya tashi ya ce da izini na amma a wani rukun a kama ko ka ta saka kake raya kake warkar da makawo mai makarci ido ga ido rukun da kore gani sai da tohi addu'a sai wani wani abu rasa da ne cewa kusarta da ko kuma da ciki sai da ce ko masu wani kalam sai ce bi izini da izini na wa in su kurutu da mota ka suna yana kake yin zuwa matattu daga cikin kawai suna raye sai su tashi bi izini Allah ce kuma da izini na wa in ka mutu bani Isra'ila aka ka tuna koma ka gode man sanda na hanya banu Isra'ila da kashe kan suka so su yi wasu kashe ka ba in ita hun bilbayi na sadaka na musu da hujjoji hujjoji ga kumbace mace kalin da zina kan hulmi sai wa'anda sun kawo sai da gani suka ce in haza ai wannan bai zan ɗauki ba illa biyu ba sai su yi ne gobe da gobe ne wannan ne yawan ka ga yaya kaga kuma ka nemi wannan Allah ya mallaka Isa baiwa amma ta sai za su kula da wannan in qala Allah ya Isa bin Maryam in ka tura sanda Allah ya yi fadan Maryam to shi Allah sallama Allah bai kira shi ya Muhammadu ba saboda wannan girma ce musamman cewa Allah ya ce ma ya wani bin wani shi ma mutunta mace amma cewa Allah da ya koyi su zan Allah da zai kira shi su don mukami ya ayyuha nabi ya ayyuha rasul ya ayyuha mudassir ya ayyuha musallim wannan mukami kaga ya wuce wannan wato uzukurku ni'mati alayka wa ala walidaka da baka kuma ga mahaifiya da dai da mahaifinka ka tana ni'imar da dai gare ka to Allah ya ni'imomi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan baki da an gane ko Allah ya ce mai nan duniya ya ce wa fa'ana laka dhikraka kuma ya ce wa innaka la ala kulli azim Allah yana kuma ya ce wa la sabbu dhikra buka fasalli wannan aka hada to ni'ima iyakan ni'ima ai shi kenan an gama saboda tabbata da minka an gane ko kaga duk ya wuce da shi gaban su kenan sana mahaifiya mahaifin ma'aikin salama ita ma Allah ya mata baiwa ta rika ganin mala'iku ta ga matan gidan aljanna sun yi to an gane ko sun zo har inda take an ɗauko mata abin ruwa sha na aljanna ta zo sabbi sarar naƙuda ta sha an yaye mata hijabi ta ga mahudan rana ta ga mahaɗa ta ga tuta gabas ta ga tuta ta sama ka'aba ta ga tuta yin ba duniya ƙarshe an bayi wa kuma ta ga matan na hudu da sun zo yi mata hidima ta ka zaka yi na rasulullah kada shi ma ita ma an bai bai wannan in a yi suka da ruwan kulis ko Allah ya alwaya a daga isa a yi salam da ruwan kulis da ruwan salam to ma'aikin sun salama ta ga ya kawo hujjoji to sanda za a yakin badar shi jibrilu ba shi ɗaya ya bari aka ɗarfai da shi har da mala'ika dubu biyar ya zo jibrilu ya gaida annabi ta Allah ce na gaishe ka shi ba ga gudun moshi da jibrilu da mala'ika dubu biyar an gane ko sannan shi ma'aiki Hassan mawaki ne annabi yake mawaka annabi yake da ba ku gushiya ko jibrilu na kama ma in zai waka jibrilu ya kama mai ai an gane ko ka ga wannan kuma yana da wancan yace tukallimun nasa fil mahdi kana magana da mutane cikin zaman goyo to sai na su salama sannan yana cikin ciki duk wata mai annaba suna zowa suna yin magana da shi cikin ciki su mai sallama ya ansa su mai jinjina sannan ko mahaifiyar shi na ji sannan yana ji ko yana mai da mai su wannan tukallimin nasa mutane su mutanen wanda ba rika magana da su wanda yake kawo hujja to shi kuma wannan annabawa ne tsantsabar da tsantsabar an gane ko su a nasu ɗin kori ba ba kuma ne to sana sun da aka yi cikin wannan goyo sun da aka yi shi kace hannun ta gani mahaifin shi da ya so sai sujjada ta ga mutum ya sujjada da ya ɗau kai sai ce a shahada Allah ila illallah wa shahada annabi rasulullah ya magana yana cikin zanen goyo sana ce wa Abbas domin in yi haka yana cikin zanen goyo da wata da inda ya nuna mota biyu yake ya ce mai abin da ya sa na imani da kai wata cikin zanen goyo sannan da inda kai nuna wa wata da aka yi ya ce ɗaukar ma haka ne ke dan taɓa kuka irin na yara ya ce amma idan mutum ya yi jira ƙarƙashin al'arshi ma a lokacin ina ji ne da kwanci yana cikin zanen goma an gane ko sannan ya ce wa kahalar da kuma sanda yake gwarzo to nan ma wato Allah ya karamai lokacin shi ma lokacin sanda yake gwarzo an bayyana ko a to ma'aikinsa salama Allah ƙarfai lokacin da yake gwarza an gane ko ko ba komi dai kayan aiko shi zahira duk inda yake girgijin inuwa yake ba duk inda yake idan ya zanna wurin ice inuwa an ci cike inuwa da ita sai rana in zanna cikin rana sai ita ya karkato sai da wuri da sai mai inuwa an gane ko ba ka ga wannan ma ai alƙalwai yana gwarzo sana an kange shi kuma daga sharar mutane biyu da za su yi wata ya kashe shi wallahu sun kari da nas sana wa in alamtukan kitaba wal hikmata wa tawrata wal injil duka wannan ilimi ne Allah ya ba ilimi annabi ilimi ba ki daya kuma yace wani ne ilma an gane ko shi yasa kun ga jibril ma'aiki bai jibril bai taba tambaye annabi abu ba annabi ya maida shi da Allah da Jibril ba sai dai ce Allahu a'lam amma bai cewa Allahu wa Jibril a'lam a sai dai su sahabbai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam in ya tambaye ko ba san ta ba su ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma shi Jibril bai tambaya annabi abu ya ce Allahu wa Jibril a'lam a an gane ko to kaga wannan ilimi ne an cusa sana su annaba ba ga wannan annabi wurin wannan annabi yayi karatu wannan wurin wannan annabi shi ko annabi da ɗaure ne amma duk abin da aka tambaye su ya yi ne fata-fata cikin attaura aka tambaye zai yi cikin injila zai yi cikin zabura zai yi cikin ƙur'ani duk abin da aka tambaye an gane ko an ga wannan ma yana da wata wa irin tamarin min al-fili ta hayar asalai yadda take mulmulawa da yanku kamar sun fai tsuntsu to amma in ya tashi ya tafi ya bace ga mutane zai yi bace to annabi sallama shi yaki ake yi sai abin da takobi ta kai babu takobi ya zo ya ce ya rasulullah ban da takobi sai ma ake ɗauki tsumin ya ta ce urjun ya ce ka turba hafi yaki da wannan yana amfani ta koma takobi ta ƙarfi to wannan shi ba da an gama yakin koma ta ita ba haka ta tsaya har mai ita yau fati haka ya batta an gane ko to kaga wannan ma ina gaba wancan wata wurul akama tana warkar da makamu akwai su dai Allah isa ya warkar da makamu sun koma ga su dai ki irin shi faduwa ya musu kwammaci ji da kwammaci jin ya fantsala sai shi mai ce yelo sai kawai irin bakin sai wani kawai to da annabi ya mai to shi idan sai da shekara 80 idan ya koma gani sai da shekarar tamanin yana sa gari cikin al'umma akwai ƙasa da irin shi aka cire ya faɗo da ya ɗauka mai rame sai ya koma gani kuma shi mai ƙarin ce ba har yaba duniya shi abu da ƙarin sa sannan an bar da wani abu rasa da kuma mai kutarta to da haka wannan bangare ne na magani akwai wanda ke gajere ma ma'aike dama shi yana son ƙauye ƙauye da shi sai kowa mai tsawa da kuma kashi da sanko ba sanko kudanci kora amma ya ce shi gashi ma'aiki na dama kan haka sai gashi ya zo zuru kamar kasa bane sai da ce ya yi suke na hitsa kuma gashi haka ya hito wala ya lau an gane ko to ga wannan da wancan da wanda cikin shi yake da damuwa ma'aiki da ya ce dan janye kuma ya hin ya janye da ya dafa cikin ne a da ya kashe ya tashi to sai ya kai kashi kwata kwata shi cikin shi bai ƙara ciwon ba amma jikin shi bai da kanshi duk turare da aka zo sai a ji taron da kanshi sai dai wacce sana wa yastakhrijul ta kada kake tsita matattu to daga cikin kabura annabi Isa ta tara matattu to ma'aiki ma ya tara akwai dai wannan dan wannan masauniya da ta zo gaba annabi ta tada ta ce Allah ya ta'aza mu abin da bai iya na wani sira domin ka yadda ne da kai da annabi duka abin da bai iya mu saboda haka dana a ce ya mutu sai da gita shi akwai wanda ya ce ma annabi ban imani kai ka tada mun da yana ya ce mu je wurin gabar aka je ya ce wance ta ce da bai kawai da ta ta ce ya ce kina son ki lafiya ya ce a ya rasulullah na samu lahira ta yi duniya ko na samu Allah ya yi wata da zuwa na saboda kaban da bukatar ta ruwa an gane ko a kowane za a yaki ta bashi amana ƴaƴanta aka kashe su sanda ta zo aka ce zakan ce kuma ta zo tana zuwa ya tada mata afra ya tada mata suka ta su ta kawo su mutane an gane ko to dan akwai da da moyan kakke da annabi ya magana ya yi magana ga su kura duk ba ma magana wannan ake yi ba an gane ko wanda daidai da abin da za a ce wa in bi izini wa in kafurtu bani isra'ila an da suna yadda na kanje bani isra'ila da barin kashe ka ga wannan wallahi an su kabe da na haka ne saboda haka sai ne kuma to an shi ke nan eh to kun ga an ba annabi an ta to amma na da ke kuma ya yi girma ko amma kowane mai girma ne don ba ka isa kai ba annabi ka soki annabi Isa ba in ta haka ka hita lalu an gane ko saboda haka Allah ya annaba alaihi salam baiwa masu ƙarfi wanda ya bai ba ko a bane to amma kuma ya ba annabi sallallahu alaihi baiwa mai kai da su ko ba ba ba shi ne shi yake cewa adallahu anna rasulun azbaqu khalqi wa anna rasulallahi da rasul azbaqu Allah ya kwanta manzanni sun wuce halittun shi shi kuma ya kwanta annabi shi kuma ya wuce sallama ta wuce
وإذا وعيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون وإذا عهوت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون وإن كتنا دعا هيك صدنا وحي إلى إلى الهواري يزور الهواري وكمشي فانتشي إساء عليه السلام أن آمنوا إن شاءوا إيمان إلى الوجود وبرسولي كل إيمان إلى منزولا قالوا سكت آمنا من إيماني زي ما واتقوا إيمان ألا دمنا وشهدت شيئا بأننا أمر مسلمون ما سمك أو يعني an bayyana ba?
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ كتنا عند قال الحواريون وأنك بنتنا زمشي يا عيسى ابن مريم ya yi zaɗan miliyan har ya tsaye ko buka shi ubangiji kana da iko an yanzila alai na ma ila ta ku ya saukar da ma'ila gare ni na sabai daga sama kare ya ce ta kula kul tsoron Allah in kun ta ku mine in dai ku mine in kare labari na to ka tuna yayin da kuka ambata su da hawari ya suka ce ya isa bin maryama ya isa dan maryam har ya tsaye ko buka ubangiji kana da iko ma'ana ya karba maka shi ne na ba wai an sa mai da ya ba a'a ai mu ne an yi nazzila alaina ma'ida ta gudu sama in so kama mu da ma'ida daga sama wato shi gida ta cin abincin da za a shi gida a hau a ci abinci a yi waje waje da an naɗe ta alubu abu ko ya zube ƙasa ba amma yana ko abinci kala kala da saukan wannan ma ina daga sama ta Allah da Isa ce da su ita kula ku tsoron Allah wannan wace irin tambaya ce in kuntum mu'minin in dai kun san kun imani da gaskiya ku tsoron Allah wannan wace irin tambaya ce aha
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتعل- ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا suka ce nuri da a'a muna ne ne an na kula da na fita daga ce daga ita wata kuma ina kulubuna zakata mu kuma su nutsu wani alam musal an karsa dakta da cewa ka gazzata ka san mun gazzata annabcin ka wani kuna alaiha min shahidi ba zama ce da ba zakawa kalu suka ce a'a ba musu bane nuri mu muna nihi ne tambayar nan da muka yi maka dan an naj'ala na aku da mutum na da gare ta ga ga ni'ima Allah ce ya yi lalle Allah ya ji da mu wata duma ina kulubuna kuma zukatan mu su ƙara samun sakankancewa da annabtarka da kuma tabbata ka ita ubangiji wani alamu mu san kuma cewa an cewa annaka kai kasarta da ka gazzata mu cewa gashi mun roƙe ka kai addu'a kuma annabtarka mun ka tabbatar mun yadda da annabtarka kuma mun yadda wani kuna mu zan ala ya mana shahidi suna masu shida da ma'ana waɗannan.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
قال يا عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال قال عيسى سيدنا ابن مريم يكشي اللهم أعوذ ربنا يا مريم anzur alaina ka saukar mu sagare mu ma'idata wato ma'ida shi wannan abin da cin abinci a mana sama daga sama ta kuna na'ida ta zama wato abin halitta gare mu kuma tattali a abin halitta gare mu kuma tattali da awwalina da na farkon mu wa ayatin na kuma haka da ƙarshen su zama aya wa ayatan min kai zama kuma aya ne daga gare ka wato ta kudurarka da kuma annabta ta cewa eh tabbata gare wasu muna ka azurta da wannan abin da na roƙe ka a wa'anda kai raziki da kai da yayin masu azurtawa irin wannan ya riga da ashe to kenan Allah shi ke da arziki ko shi ya kowa ya wa'antar sa azurta ko Allah su talautar kenan ashe akwai masu azurta ko wannan dai aga ta an gane ko idan kana an ɗaru da mutane a ce ai ba a neman taimako kowa sai na Allah da ba haka take ai akwai wakilci ko Allah yana sa wakilci eh wallahu khairul musta'an shine yayin wanda ake neman su wanda ake neman su shine yayin wanda ake neman su na ce wanda yayin to akwai wani kenan an ba da dama akwai wani kai cewa da ka taimaka mana ba ko to wannan kaga Allah ke azurta ko razzaq ko shine ne yawan azurta kuma arzaq to kenan sai ne yayin mai azurta kenan akwai wanda ya sallaka su azurta wasu an gane ko to irin wannan ana kira kula eh saboda kada a bi ta nan a so kan ma kima annabi an gane ko idan an wani cewa ai ba wani abu sai Allah to da ba haka take to amma da wannan ne za a dinga za kuma da wannan ne za a fadda an gane ko za ma an kai maka sani yanzu wa ke kashewa wa kira to yaya kuma yace wanda ya kashe mumini ya dandan to ya kenan a daidai sanda wani ya kashe wani Allah ya ba kashewa shi wancan aka ba to duk abin ne ne da wannan sai a ɗauka dan kada wani ka ya zan zarge ka ai tauhidi ne na yi nan bangaren tauhidi haka take ba bambanci akwai mai iya abin shi da kanshi ko akwai mai iya to amma an mutum ya sha giya ya ake rubuta mai da zai shi ya to yana sha ba irin na Allah eh yawo to kaga akwai shari'a akwai hakika to kaga an ka mutan hakika ba mai laifi kwata kwata to amma ga shari'a shi yasa la ilaha illallah hakika ce muhammadu rasulullahi shari'a ce shi yasa an ka imani da rai ka imani da rai ka kawo wannan hakika an gane ko saboda haka yace a wanda kai ba ka jin kai ne ne ma da azurta fa to su annabi isa ba shi azurta shi da abu ba shi kuma azurta shi Allah azurta shi to da aka sako ma idan kullum an ce shi ya ci kada aka yi ta wata mai har da gurasa da waina da kihi da abu aka ce kuma kanka koyi saka koyi kuma eh to kaji saboda haka anan ne ko? Allah to.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذبه أحدكم من العالمين قال الله على سيدي إني لي منزلها تنزل سوكت يتعليق عليكم فمن يكفر بعد wato wanda zai kama su ba da ba saukar da ita da dai milkon daga cikin ku fa inni ni u'azibu aiku zan mai azaba azaban ita azaban ina wa al'ummu a hadar cikin alamin wanda ban yi ma wani daga cikin halittu ba kaji akwai sharadi duk abin da aka ce akwai sharadi to ya hatara in ka ce wannan abu babba ne akwai sharadi wani karami ne ba sharadi ba sharadi sai ka dauki karo ya yi sauki da an ce akwai sharadi to akwai akwai aiki sai akwai wani kiyaye wanda za ka yi to aka kuma saukan masa da ita din suna gani mala'iku suka ɗauko tsakanin gizagizai da sarari haka aka za ku sauke musu aka ce to kun kun ci kun ci kun koshi ku aje na fitar da ta hai ba zai yadda da wannan da yake ina dan jirgi ba adana saboda an jima ai ba zai isra'ila ha ba wani to kai yo ina to
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
da suka ci wannan suka kimi yadda ake da Allah sha ya suka su mutana aka rubuta su birai da aladu to kaga an masa azaba da bayan wani bago wa iz qala Allahu يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحجة إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله الله يتشي وحده كأنبتها إلا الله يتشي ya isa da maryama ya isa da maryam a yanzu an ta kai ne kunta da nasu na cikin mutane ta fi zo ne ko ke ne bi ko mu da mai ya ta ila aini a wannan ta bi min dole da ku tsara Allah ala Allah isa ce subhanaka barkiya ta mutane ma yakunu li bai da ta gare ni an aqula ma laysa li bi haqqi abinda bai zan gaskiya gare ni in kuntu kuntu in sai na nan na yadda shi fa kada alamta to ka ko sani ta'alau ma fi nafsi ta take sanin abin da ke cikin raina wala alau ma fi nafsi ne kuma sanin abin da ke cikin ranka innaka anta allahul ghuyub kai ne mai sanin abin da ke cikin koyi Allah akbar annabawa to ana magana da annaba da Allah haka ta abu manan burgiya eh Allah akbar to ai su zaba ko ne na musamman to kaji muje wannan ai bai da ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
to ma kunta lahu illa ma amartani bihi an a'udhu alayhi wa billahi rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani أنت كن- آه، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد آه، ما قلت لهم باب أبدا نهيني غريب إلا ما أردت به سأبدا خلقه شيء شيء مصر أن يعبد الله ومتابع الله ربي وإننا لي إيسا وربك ولي الحكومة وكنت عليهم شهيدا لا إنا شهيدا أكثر صدق إلى نعم ولا نكسر ما دمت فيهم ما دامت دوما عليه إسعاد amma ta wannan ma taubai ta ne amma da ka ɗauki raina ka kashe ni kun ta hantar raƙi ba alaihim kai ne masu ne kake lura da yadda suke wa an ta ala kulli shay'in shahida sana kai din nan ka kasance duk abin da ake gaban ka ake yi shi ka sani to
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
to ka ce إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم يا أبي إن كان مثل عذابا فإنهم عبادك أي بايعك ليكون من تنتجاك وإن تغفر لهم إن كما كان مثل غافرة فإنك أنت العزيز أي معين أي وأن يسيحناك domin an maɗa alhakim kuma gwani na aiki cikin bayi ne saboda haka kaga duk wata ta gina ma Allah kirari to bayan Allah ma yake su suka iya annabi ya ma Allah wani kirari yake cewa la manja wa la manja minka illa ilayka sa'annan wanya ba matsirata kun ba makarkata in dai za ka yi kawo sai kuma wurinka لا من- لا ملجأ ما مبكى ولا ملجأ ما مصيرك منك تنزلك أشعر معذابك إلا إليك وهيدي ورك أنا gane ko yasa da zan tuna wani wani waki ya ma wani wani kirari irin shiga haka da na tuna sai mata su ya ce wai ai ma laihi a sha duka a sautuwa gare ka wani ya mawaka haka ko eh na ai man ya sun sana ai ba ya an kama su ba a kama sana eh wannan sai jirgin kai aiki wannan haka bai dace ba eh amma shi bai san da wancan bai yana da jahilcin wancan abu kawai dai shi kawai san za ka aiki kirki bala ka zai ɗan nuna ma kana yi shi zai koya ma amma an kana na shirme shi zai ɗan nuna ma an gane ko sai ya jawo abu mai mummuna sai ya koya ma an yi da ta yi ta yi wa ka yi kima amma kuma akwai ɓanna eh kamar karta da zaka bi da ana cewa wai an hutu bulalan malam ta kanta ba ta ƙara bugun dan kowa kaga an gaya wa malam magana tun daga zuwa sallah ta layya har ya zuwa lokacin maulidi ko in an yi tashen da maulidi ko Allah ba malam kadagan mota ko ba mulki sai ya dana eh akwai ma da za mu gani na Allah ko wanda ake a nan lallam hakuri sai ai wata haka mara daɗi shi wannan bai mai tuwa ai ko to duk za ku ji irin wannan hikimu ne na shedani suke koya amma in abin da na kirki to ko na malaiku da ke koya to su annaba alaihi salam an su suka san Allah sai su suka yi kowa ƙorashi ce to inda kai masa azaba da ba bayan ka ne kuma sun tantance haka domin lahin da suka yi na ai masa ko kuma ka zaharta musu to kai din nan zai waye ne ba da sai hana da ba kai za ka yadda su kana gwani ne yanda kai da ba haka ke sai dai ai wasu sai kenan eh to قال الله هذا يوم ينفق الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله الله يتي هذا wannan yawon kiyama ta ranar kiyama yau yini ne yanfa'u sadiqina suluqu randa gaskiyar masu gaskiya take amfani da su wanda ya yi iman da Allah tun nan to shi kenan za ta amfani da shi amma wanda bai tun nan ba to ba za ta amfani da shi an bayyana kamar an ce to ina yanzu a yi wasu sai ce
لهم جنات lahum jannatun aljannatai sun tabbata gare su ta jiri ta ta da haru koramu na gudana ta karkashin su khalidi na fiya abadan in sun shiga cikin ta kuma da ba za su yi ciki har abada ko su sa ba a yi shekara dubu a jira ba ka jin wanda ya haka ba ka jin kai kai bare ka sosa ba ka aikin gajiya bare kai bacci an fahimta ko ba ka bakin ciki bare kai kuka ba ka yin aiki bare ka gaji duk abin da ka sani ba gari ba kai ba kashi ba tsari ba manini ba mazi ba waji ba jinin haila babu jinin biki ba akaki ba ta sona ba dodon kunne ba kwalba ba ka dauda kayanka ba su dauda ba su kecewa kawai ka ba ta dayi an fahimta ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba tantar tarbi ba lazima ake sanin da ba na aljanna kawai yana sai kamar lumfashi akwai mai shan wahala in zai lumfashi da dai umar kake ko to can ko mura ba kai to ka ga an san na musu abin daɗi ko Allah sa mu ciki albarkar mu aiki radiyallahu anhum sana kuma Allah ya dada su kenan ba ran za ka hita wa radu anhum sana cikin gode shi ce kullum an ga ko ba ya samu damuwa da shi Allah ya ce zalika al-fawzul azim ya ce ka Allah ya ce wannan shi ne rabo mai girma albar da annabi sallallahu alaihi wasallam To, لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء لله قدير ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض mulkin sammai da kasai lillahi na Allah ne kam shi yasa in ya tattare abin shi kiyama ne sai liman mulkul yau sai ya an samu karshe ce lillahi wa lillahi wa ilaha wa ma fihi da abin da ke cikin su muka ce kwangayen sama da kasa har abin da ke cikin su an mu yinda ko wa ah, wa ma mena wannan ko da abin da ke tsakanin su wa ma fihi da kai da abin da ke cikin su duka to kaga haka abin da ke tsakanin su duka din na Allah ne mulkin wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne yake yin dukkan komai to alhamdulillah shi yasa aka dan yi dan guje guje aka dan rage bayani dan a samu a kai wannan jinsin warkon ka gani shekara ta hudu ce Allah ya sa an kammala shi eh gobe Allah ta mu sai a shiga jinsin da biyu eh ka gani an'am ko eh ka ga ma idan yau ta kare shi yasa muka dan tauna gudu gudu eh dan a dan samu a kai ai alhamdulillah eh addu'o da muke dai Allah ba mu ladan wanda ma kuskure kuma Allah ya rahama wa Allah ba mu aljanna da birni albarka annabi wannan ya aljanna da aka yi Allah sa hada mu ciki da iyayen mu da malaman mu da ruhab da musulmi albarka mai Allah ya taimake mu a tun da alheri Allah ya biya wanda muke nema ya wadata to Allah ya sassauta mu ya danka mu kuma ya gode mu albarka annabi a kuma abin da muke tsoro duniya lahira wannan ya kana da Allah ya tsoro yanayi da ake ciki kowa ya sani to Allah ya magani Allah ka sauki ta inda ake tana da inda ba wa'anda duk alhakin abin ya zama ta da su ne ko sun so ko wasu wato Allah ka sauke ta ko ina albarka annabi so da kowane abin yana da sira don Allah ya balla sile sai ya ga sauƙin ya taho sai ya ga mai sile ya ɗauki abin da ya ɗauka ciki ya tafi ya ba sauran ko ya zama ganima a ga al'umma ko to Allah ya kauta mu albarka ne Allah ba mu cika da imani wannan sala yana gida na kasance Allah ba su lafiya masu raye kuma Allah kan da cikin biya gare shi wanda suka mutu Allah ya zaɓar su ko kuma Allah ba musu da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ai salati goma ga annabi